Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyalan gidansa sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada mutum ya mutu face yana musulmi ‘ya'yan uwa akwai manyan ni'imomi da ubangiji ya azurta mu da su amma ya zama na ana nisantar su wasu suka samu jarrabawa maimakon ribatan ni'imomi na cin nasara da ubangiji ya azurta su da shi sai suka fada cikin kishiyoyin ni'imomi na cin nasara na rayuwa manya-manyan matakai na cin nasara na rayuwa akwai rabo da zaɓin ubangiji na samun kanka cikin zama da mutanen kirki a ce mutanen kirki mutane na gari su ne abokananka hakika alama ce ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka domin Allah subhanahu wa ta'ala yana son muminai Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah subhanahu wataala yana son mutanen kirki waɗanda ayyukan da suke yi shine kusanci ga Allah subhanahu wataala wajen daga kalmar Allah da isar da sakon Allah kansu a haɗe ba su rarraba Allah subhanahu wataala yana so kuma yana ƙaunar masu tsoronsa kamar yadda muka faɗa ka yi ƙoƙari ka samu kanka cikin masu tsoron Allah da zama da masu tsoron Allah da zama da salihan bayi da zama da zaɓaɓɓun bayi duk wanda ubangiji ya zaɓe shi da wannan ni'ima ya ƙara gode wa Allah kuma ya kambaba wannan ni'imar da ubangiji ya masa wanda ba kowa ake yi wa ba sai wanda aka zaɓa ya ɗan uwa girman zama da zababbun mutane zama da mutanen kirki zama da salihan bayi zama da uwa uba su ne malamai zaɓi ne na ubangiji sa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi zaɓen annabawa sai ta ya zaɓi gangariya waɗanda suka cika dukkan sifa ta kamala da girma Allahu a'la wa akmal ya zaɓi annabawa su ma ya ba su sifofi na girma sifofi na mutunci sifofi na ƙimantawa shi isa babu mutane masu daraja sai waɗanda suka zama abokanan annabawan Allah idan ka ɗauko duk waɗanda ya fi kusa da kirki za ka ga su ne waɗanda suke da kirki suke da daraja bari mu ɗauko misali waɗanda suke tare da ubangiji suke kusa da ubangiji mun san ubangiji yana kusa da mu yana kusa da komai yana ganin komai yana kula da komai amma subhanahu wata'ala ya saka kusancin jeri jeri jeri jeri jeri kasan duk kusancinka da ubangiji baka kai mahaddacin qur'ani ba in kai ba mahaddacin qur'ani bane in mahaddacin qur'ani nan yafi son Allah to shi isa mafi kusancin halittu kusa da ubangiji sune mala'ikunsa kullun suna tare suna kusa da ubangiji haka ubangiji ya umarce su haka ubangiji ya halicce su haka ubangiji ya gyatta su ya saka su shi isa suka samu sifar da babu wanda ya samu irin wannan sifa din sifa ta la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna saboda suna kusanci da ubangiji shi yasa girman su da darajar su da daukakan su da nagartan su ta fita kowa a halittun Allah subhanahu wataala daraja ta biyu ta girma da kusanci su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wayannan annabawan su ne wayanda suke Allah ya saka musu wayannan mala'iku din suna kawo musu sakon Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama da sun fi kowa nagarta Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah sai da ya zabe su Allah shine Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas kaga sai aka fara almala'iku sannan sai aka fara annas Allah shine yake zaba yasa mala'iku suka zama sune mafi daraja mafi daukaka mafi kusanci ko sabon Allah ba sa yi sannan wal anbiya sai aka saka annabawa saboda duk wani annabi babban abokinsa shine wanda baya sabon Allah shine mala'ika dukkan annabawa abokaninsu mala'iku ne shi yasa suka zama manya suka zama nagartattu suka zama iya na ƙarshe to mu dawo daraja ta gaba sai zama da kuma dukkan sahabbai na kowane annabi a zamaninsa babu mutane nagartattu bayan annabin irinsu irinsu shi yasa idan ka duba idan ka duba annabawan Allah subhanahu wataala na kowane zamani za ka samu su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba su ne wanda idan wahayi ya zo a dafe saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a dafe su da ɗuminsa suke ci baya yin sanyi mu ne sai ya yi sanyi yake zuwa mana me nake nufi da abin da Allah ya saukar na saƙo su da ɗumi suke sha su a take ne mai fassara yana gabansu a fassare ke zuwa sai in ba su gane ba su tambaya mu kuma fassaran da suka mana muke bibiya shi ma sai mun zauna mun tsaya mun hada na wancan da na wancan sannan mu gane me ya aifar wa sahabban nan girman nan saboda suna tare da mai girma zaman su da annabawan Allah sahabban annabi Musa sun fi kowa girma saboda suna tare da annabin Allah sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yasa a zamaninsa babu wanda ya fi su daraja kai saboda ma annabi Allah ya zaɓe shi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja a ban ƙasa to sai ya zama sahabban annabi kuma a duk duniya ma a jimlace babu mutane ba wani generation da suka fi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja ba a yi su ba sai dai in zaka ce generation na annabawan in ka dunkule su a waje guda su ne daraja na daya in ka dunkule sahabbai group group sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suke bin annabawa saboda suna zaune da mutumin kirki mutumin arziki zababban Allah annabi malami shehi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya tara duk ƙananan martabobi da ba a ambace su ba duk wani annabi malami ne duk wani annabi wali ne duk wani annabi shehi ne duk wani annabi mutumin kirki ne duk wani annabi bawan Allah ne duk wani annabi zababbe ne amma ba kowane shehi bane annabi ba kowane malami bane annabi ba kowane mutumin kirki bane annabi saboda haka annabta ta hada duk wannan abin da ka sani kanana a ciki suka zauna da annabin Allah zababban Allah na kusa da Allah malami shehi mu'addabi mai karantar da su ladabi mai saita su mai shiryar da su wa yadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim alhadi ila siratin mustaqim sallallahu alaihi wasallam haka qur'ani ya kira shi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufun rahimun haka Allah subhanahu wataala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam to zama da shi sai suka zama nagartattu automatic ubangiji ya mai da su nagartattu saboda suna tare da nagartacce kuma da zuciya ɗaya suka zauna daga nagartacce wannan babban saƙo ne da alama ce da karantarwa ce da za ta nuna maka in kana so ka zama nagartacce je ka zauna da mutanen kirki to in ka dawo na ƙasa babu mutanen kirki zaɓaɓɓun Allah kuma irin tabi'ai da su kuma ba su ga annabi ba amma sun yi imani da annabi kuma sun zauna da waɗanda suka ga annabi babu waɗanda suka fi su daraja irin waɗannan waɗannan waɗannan kashi na gaba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane sune nawa sannan wanda suka biyo bayan su sannan wanda suka biyo bayan su ƴan uwa hatta guri da mutanen kirki suke zama sai da ubangiji ya mai da shi mafi kirkin guri shi ne ina masallaci wa yake zuwa masallaci mutumin kirki inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir babu wanda yake halattar masallaci ya rike masallaci sai wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama to sai Allah subhanahu wataala yake cewa khairul biqa'i alal ardi masajidullahi tabaaraka wataala mafi alkhau kama qala sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin guri a duniya shine masallacin Allah subhanahu wataala shi isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma jalasa qaumin fi baitin min buyutillah babu mutanen da za su zauna a ɗaki cikin ɗakunan Allah suna mudarasan qur'ani suna karanta qur'ani suna muraja'a a tsakaninsu ma'ana ka zama dalibin ilimi ka zo masallaci kana daukan karatu ka zama dalibin ilimi kana zama wajen malamai mutanen kirki a wajen kirki in kana haka zamanka da masallaci da mutanen kirki to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa nitsuwa za ta ki samun ka don mutumin birkicewar mu na wannan zamani din na azzalimai macuta maketatan shugabanni waɗanda kansu suke so shi yasa Allah ya sa musu kunci ya sa musu takura saboda suna takura al'umma ba sa son al'umma da rahama irin wannan masifar kuncin ka dawo masallaci ka zauna da mutanen kirki kake samun sararawa amma saboda kai sakarai ne makiyin Allah ma in ba in ba a fada maka haka akan ka ba sai zamana ba waɗanda ka tsana sai malamai bayin Allah nagari waɗanda za su karanta maka ayar Allah ka samu nitsuwa su kira ka zuwa ga masallaci gurin nitsuwa ka samu amma wasu suna gallaza maka kana fifita su akan mutanen kirki bayin Allah nagari masallaci guri ne na samun nitsuwa guri ne na samun kwanciyar hankali saboda me saboda mutanen kirki ne a cikinsa duk wanda yake zama da mutanen kirki zai zama mutumin kirki kisa aka zaɓi masallaci aka bashi haka kisa mafifitan mala'iku tanazzalul mala'ikatu war ruhu shi mala'ika jibrilu kai kadai gayya ne ya fi kowanne mala'ika daraja saboda wannan girman annabi Allah ya zaba wa annabi cewa shine mala'ikanka shine abokinka in mala'ika jibril zo zai ce abokina ya zo mutumin kirki ne shi yasa annabi ma Allah ya zabe shi ya zama na kirki zama da malamai zama da zababbun mutane halattan malamai halattan zababbun mutane su zama abokananka su zama aminanka su zama abokanan shawarinka su zama kana tare da su kullum ba za su saka samu mummunar mutuwa ba za ka samu mutuwar kirki zama da kishiyarsu mutanen banza marasa mutunci wallahi zai sa zuciyarka da kekeshe zai sa ka zama mutumin banza zai sa ka samu mummunan cikawa saboda abokan ka mutanen banza ne abin nan annabi salasalam cewa yi annabi cewa yi kwatankwacin zama da mutumin kirki da mutanen banza kamar zama da mai turare ne da kuma zama da abin nan masu zika-ziki a cikin makera mai turare ko baka saya ba zai shafa maka a hannu ya ce ka shinshina ka ji in ya maka ko bai maka haka ba zamanka da shi kaɗai za ka sha ƙanshi kuma ba a biya duk mai turaren da ya zo ka ji ƙanshinsa ya ce ka biya ni ƙanshin mahaukaci ne a kyauta Allah ya tsara wannan abu ya sa mai turare shi kullum albarka ake samu a jikinsa wanda kuma ya tashi ya tafi makera an ba da labarin makera ne da kuma sauran guraren wari da gunda ake babbaka nama da guraren da ake ake ake ake sussukan shinkafa kaikayi ya same ka duk misali su guda ɗaya ne da wanda yake zama da wancan in dai zaka je gurin sussuka ko zaka je makera to kayanka zai yi wari kuma shi ma a kyauta ne shi ma ba za ka zo ka wuce ya yi wari ka ce ba ni kuɗin sabulu ba sai a ce kai mahaukaci ne in ba kai sa'a ba sai ya ƙona maka tufafinka kuma ya ƙona tufafi ba biya da za ka yi mai walda in yana yi ya farfatsu kana nesa ya farfatsu maka wa ya kawo ka gurin to saboda ka zo gurin abu mara kyau ne don haka rashin kyan zai shafe ka a arha haka in kana zama da mutumin banza banzancinsa zai shafe ka mutum nawa ba su san ashar a bakinsu ba zama da wani suke ashar mutum nawa ya tsani taba amma zama da 'yan taba har ya ji taba ba a bar tsana ba ce wataran sai kaga ya ce kai nikan ba ni in ji yadda take sai zuka kwaya daya daga nan kuma sai a yi tazarci mutum nawa mutanen kirki ne zama da mutanen kirki suka zama na banza mutum nawa ba su san shashanci ba zama da mutanen banza suka zama shashashu mutum nawa da in ka tuntubi tarihinsu za ka samu lalatattu ne iya na ƙarshe amma zama da mutanen kirki zama da malamai zama da bayin allah zama da masu faɗa dattijanmu tsofin nan da suka san mutuncin jiya da na shekaran jiya ba irin na yau na allah wadai ba zama da irin wannan dattijan zaka ji mutum ya ce ni fa kakana in zan fita daga karfe bakwai tayi ce min zai yi ina zaka je dare yayi kakanka ba aya yake da shi ba ba hadisi ba amma ya san fita da bagarba ba wani abu aka aike ka ba ya san zai bata maka lokaci zai hada ka tafiya gida balle malami in har kaka yana dora ka akan abu da ba yanzu ka girma kana tuna nasihu da karantarwa da shiryarwa da kakanka yayi da tsofin iyayenmu Allah ya ji kansu suka mana kuma ka shirya da su to ina kuma in kana zama ga malamai in kana zama da mutanen kirki yan uwa kare kare abokanansa sun zama mutanen kirki shi ma ya zama mutumin kirki kara mutu ba ashabul kafi mafi mafi munin dabba mafi munin dabba kare yana daga ciki yanzu nan guri in muka rufe baki muka ce a ambaci dabbobin da suka fi kowanne sharri guda biyar wallahi sai ka sa kare a ciki in ma baka sa shi number 1 ba kare fa shine in kana sallah da gangan baka sa sitra ba yazo ya wuce sallar ka ta baci ya yanke baka sallah bakin kare kare fa shine aka aka kira shi shedani kare fa shine wanda in ka ajiye shi a gidanka ba tare da uzuri na shari'a ba kullun ladanka gwargwadon girman dutsen Uhud an rage maka shi a kullum kare fa shine wanda mala'iku ba sa shiga inda yake babu rahama in kana tare da kare kare fa shine kaza kare shine kaza amma saboda ya zauna da mutanen kirki malamai waliyan Allah ubangiji yayi ta faɗan labarin kare a Qur'ani yana sakawa kare albarka وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا كاري اكا انا يبنسا قراني saboda kare da aka da ya zauna da malamai malami ya zauna da shi har har ya koyi malanta Allah subhanahu wataala yake ban kare yake ce muallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah Allah ya ambace shi ya saka masa albarka kare fa saboda ya zauna da mutanen kirki shi yasa al-akhillau ba'dhum yawma idhin yawma idhin li ba'din al-akhillau ba'dhum yawma yawma idhin aduwwun abokanai makiyan juna ne ranar tashin alkiyama sai dai in abokanan kirki kake zaune da su anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina fa innal qarina bil qara'in yaqtadi mutum karka tambaya waye abokinsa karka tambayi waye mutum tambayi waye abokanansa domin aboki yana bin addinin abokinsa ne almaru ala dini khalili mutum bin addinin abokinsa yake mutum nawa wanda ko alifun ba ba su iya a ƙur'ani ba amma abokanansu da ke manyan alarammomi ne za ka ji sun ce nima wallahi bari dage in fara kaga mutum ya fara alif ba ta za jim kaga ya iya kaga yau yana da haddan izu uku kaga ya samu haddan izu biyar kaga yana cewa to ni kan mema qur'anin ne mema qur'anin nan ne qur'anin nan ai gara ma in sabun karasa shi saboda me saboda aboki yanzu ni ina tina ina tina mahaifina Allah ya saka masa da alƙairi a gurin sa ne sauka na daya sauka na biyu irin saukan qur'ani din nan da kuma nika qur'ani yayi laushi amma galibi in kai wannan saukan sai kaga ba a takura maka yadda za a yi kai hadda haka dan daga qur'ani da nake da shi Allah ya azurta ni da aboki nagari a secondary school dina muna revision boko muna abubuwa da yawa in za a zo sallah zai ji na dauko can zai ji na dauko can ya dauka ina da hadda mai karfi JSS 3 yace muke musaffa mana nace musaf yace fa nace da matsala a yadda ka gani na ina kama na yi rubu'i ɗaya ko rabi tsayawa ne ya ce to shi wannan ƙur'ani nawa yake ne kam allah ramma ne gangaren amini na kullum in na tuno falalan ƙur'ani ina masa addu'a ina ambatonsa yanzu haka babban mutum ne yana vila allah ya ƙara masa lafiya sai ɗauko ƙur'ani sai ce yadda Allah ya baka yanzu ƙur'anin kai laushi kana da kaza kullum zaka iya haddar rubu'i ɗaɗɗaya kana gyara ya ce a wata takwas zaka gama sai na ce wata takwas ya ce eh sai na gani haka ne fa rubu'i nawa ne a ƙur'anin gaba ɗaya ƙur'ani yana da izu sittin yana da nisufi ɗari da ishirin yana da rubu'i ɗari biyu da arba'in ɗari biyu da arba'in idan kai divide by 30 zai baka 8 8 ɗinnan shine 8 month kawai na rufe ƙur'ani ina cika wata takwas na gama ƙur'ani na kaga mahaifina influential abin nan na mahaifina bayan shi na rabu da shi yanzu ina tare da abokanai influences na abokanai shi ya jawo na je na dauki ƙur'ani daga lokacin kuma na ci gaba da son ƙur'ani aboki guda ɗaya in kana zama da mutanen kirki kullum za ka yi kirki amma jarrabawa babba shi ne ba ka zama da mutanen kirki kuma ka tsane su kullum malamai suna wa'adi ai wallahi kamar yana rabu da su kai makiyanka su ne mutanen kirki to irin ku ne da annabawan Allah suna zaune suna raye da su ne makiyanka duk makiyan mutanen kirki in annabawan Allah suna nan su ne makiyansu ka yi asara kuma kenan baka da albarka a rayuwa minti nawa ne ka zo masallaci ka zauna da mutumin kirki ya maka wa'azin minti biyar malaman nan wani lokaci dan su isar da sakon Allah wallahi a masallacin saboda sun san da wannan mutane za su ce mun saka darasin minti biyar duk bayan sallan asuba ni da na san har darasin minti biyu ina yi a bayan sallan asuba 2 2 minutes saboda dai mutane ka isar musu da sakon bayan an yi sallah 2 minutes amma ba make wani sai ka ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi darasin 2 minutes sai ka samu wani ya tashi ya two minutes fa ba na umar ba mu yi darasin two two minutes ba two two minutes muka ce mu yi sallah sifatu sala a minti biyu a bayan sallan asuba gaba daya ina ga bai fi sallah bai fi kusati ba muka muka gama mun yi darasin 5 5 minutes ga mai agogo na nan minti biyar da muka daina daily ne muka daina yin darasin kullum shine muka mai da shi minti 25 biyar shi kuma sau biyu a sati in ka raba shi a cikin sati din za ka samu ba zai fi minti biyar biyar ba duk bayan sallah yau idan aka yi sallan azahar aka yi sallan azahar ba masallacin da limamin in ka ce masa ina bukatar minti biyar bayan kowace sallah wallahi zai baka a ce kowace sallah ka ɗauki aya ɗaya kowace bayan sallah aya ɗaya kawai ka kawo haddanta ka tashi ka tafi minti biyar ka yi shekara ka yi wata ɗaya ka gani in kai wata ɗaya ƙur'ani zai shiga jikinka in ya shiga jikinka wallahi ƙur'ani baya fita in ƙur'ani ya shiga kullum kana cikin mutanen kirki ne ka zama mai ƙur'ani kenan wasu har wayo nake musu na yi wayo na ce bari mu buɗe wani darasi wannan darasin aya ɗaɗɗaya ne za a yi na daure a wannan darasin aya ɗaɗɗayan nake yi mun yi kwana uku kwana hudu sati ɗaya sati biyu na gudu na bar darasin na ɗauka ajin zai watse sai na ga sun ma fi son ajin fiye ma da lokacin ina nan saboda in ka in mutane ka sa musu qur'ani ba yadda za su jefa da qur'ani su rabu da qur'ani saboda Allah ya azuta su da zaman masallaci in kana zama da masallaci da liman da jama'ar masallaci kullun za ku ke aifarwa kanku abin arziki abu mai kyau dan uwana nasiha da zan mana gaba daya kowan mu yana da gurin zuwa a wuni baya gaza waje goma ka tabbata duk gunda za ka fita da safe ka tabbata gun mutumin kirki za ka ce annabi cewa ya ce ko abincinka karka bari wani ya ci sai ta giyi mai tsoron Allah taimakawa mai tsoron Allah shi yasa wani malami ya ce min malam mutane suna yawan zuwa guri na roƙo wannan ya zo a bani kaza ne ya ce wallahi ni ya yi wa kansa doka idan ba mutumin da zai zo gabansa ya zauna ya ɗau karatu ba ya zama na Allah ne ya haɗa su ba ba zai taimake su ba na ce wannan babban karatu ne ya an yi kwakwalwa wanda zai zo darasinka ya fahimci darasinka ya ji karatunka ko yana tare da malamai ɗalibin ilimi ne shi ne wanda in buƙatar taimako ta yi ka taimaka masa amma wanda baya zuwa darasinka yana zuwa darasin wasu yana zuwa yana zuwa darasin banza na shaidan yana zama da mutanen banza me za ka taimake shi alhalin kana da almajiran da suna buƙatar taimako taimako mata a gida suna son Allah suna karatun Qur'ani suna bukatan ka taimake su kai ma taimakon ka an fi so ka bawa mutumin kirki yafi albarka kowa ya ji ya ji kowa ya ji haushi ya zama mutumin kirki haka ake so amma waye abokin ka wane wane ne abokin ka wane a ina kake zama wane wuni guda duk yawon ka wajen mutanen banza kullun daukan zunubi mutumin banza fa sai ka gama yin aikin kwarai in ka je gunsa sai sai ya rusa shi sai ya ruguza maka aikinka gaba ɗaya tafi zama da mutanen kirki yan uwa rayuwa ce akwai cin nasara akwai ni'ima akwai tsira zan cika mana da kissa ta abu sur'atar razi wannan ban Allah ne zo rasuwa saboda fa'idan zama da mutanen kirki in kana zama da mutanen kirki wallahi ba za ka mutu ma da la ilaha illallah wannan bawan Allah ya zo mutuwa ɗalibai da suke gabansa suna so su lakkada masa kalmar shahada suka ce ai shi ya koya mana hadithin ya za a yace za mu lakkada masa ita aka ce mu yi muraja'an hadithin aka ɗauko hadisin ana maimaitawa a gabansa ana maimaitawa a gabansa sai suna ɗan ɓata da gangan don ya ji ya yi masu gyara yana magagin mutuwa fa kawai sai ya fa Allah ya dawo masa da wa'ayinsa kawai sai ya kalle sai ya ce hadisin da kuke karanta ba haka bane ga yadda yake kaza da kaza ya dauko mazajen hadisin har ya zo gurin da annabi ya ce man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah yana cewa la ilaha illa Allah bai karasa hadisin ba sai aka dauran sa a wannan gurin me ya aifar masa zama da mutanen kirki shi babban mutumin kirki ne shi ya mai da su na kirki ɗalibansa amma sanadiyan Allah sannan wa'annan bayan Allah suka ya samu arzikin faɗin la ilaha illallah mutum nawa za su yi accident saboda abokanansa na banza ne wallahi ne na gani a video wallahi an yi accident shi ɗayan ya shiga mummunan hali abokanansa yana ihu zai mutu abokanansa suna kutuntuma asir suna cewa kai za ka ci suna fada saboda sun san tsayar da suke yi akwai mutumin kuma da na gan shi wallahi ya yi accident ya yanke nan ɗinsa ya rabu biyu nan abin nan kafa na gefe nan kuma ga gangan jiki amma yana da yana magana yana motsi yana tashi yana kallon mutane ya rabu gida biyu fa wani yana gefen su na cewa la ilaha illallah la ilaha illallah da Allah ba ni kadai na gani ba wasu sun gani ana ta maimaita la ilaha illallah la ilaha illallah saboda wanda zai mutu a gabansa mutumin kirki ne ba zai bari ya mutu ba sai da kirki in ka kuskura abokananka na banza ne da ashar za ka mutu saboda ka riga ka koya a gunsu ka saba yadda ake danna ashar haka za a yi an ce wani ana ce masa ya ce la ilaha illallah yana kutuntuma musu zagi yana ashar to ta zauna da mutanen banza to in ka zauna da mutanen kirki abin da ke bakinsu shi za ka ɗauka wani za ga kullum bakinsa subhanallah subhanallah la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah saboda ka zauna da bazu faɗan wannan abu salati zikiri ya zauna a bakinka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا الله كامنتر دمو a wannan kasar tamu Allah ka amintar da mu a wannan kasar tamu Allah ka gyara mana shugabanninmu da duk wanda ka wakiltar da su a al'amuranmu ya ubangiji Allah zabe ake fuskanta a wannan kasa ubangiji karka kawo mana sai waɗanda kake so ya Allah ya Allah ba wanda mu muke so ba wanda kake so suka fi dacewa da mu ubangiji su zaka ba mu ya Allah ya Allah wannan masifa da ake yi na na zage zage da cin mutunci akan wannan abar da an kazantar da ita kazantar da ita a kasar nan ita ce siyasa siyasa aba ce mai tsafta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da ita amma ta zama kazama ya ubangiji ta sa zage-zage ne da cin mutunci ya ubangiji Allah kai magance mana wannan al'amari ya ubangiji ya ubangiji duk wannan hayaniya da ake ya Allah mun mai da lamari wajenka ba masoyina ba ba masoyinka ba ba naka ba kai ma ba naka ba ya Allah naka muke so Allah Allah kai kafi mu sanin wa zai zo ya gyara mana kasan nan a irin halin da muke ciki halin ni ya ya ubangiji Allah ka kawo mana shi ya ubangiji ya ubangiji ko da ba nawa bane in dai shine mai gyaran kasa Allah ka kawar da nawa ka kawo naka mai kyau ya ubangiji ya Allah ko da ba naka bane in dai na wa'ancan shine mai kyau Allah ka kawar da naka ka kawo na wa'ancan ya ubangiji ya Allah da nawa da naku idan ba shine zai gyara kasar nan ba Allah ka hana nawa da naku ka kawo na wa'ancan ya gyara kasar ya ubangiji me yasa ba za mu ke irin wannan addu'an ba kowa ba yana da gwaninsa ba ina da gwanina kana da naka ka je ka yaƙi kan naka gwaninka ya ci ni ma da je na yaƙi kan nawa ya ci in faɗi kyawun nawa ka faɗi kyawun naka kan na faɗi munin naka kar ka faɗi munin nawa in yi addu'a da zuciya mai kyau in ce ko nawa ya Allah duk yadda nake son nawa da nake gani Allah ka kada shi in ba shi ne alheri ba kai ma ka je kai wannan addu'an inda gaske muke za mu gyara ƙasar nan amma ƙarya muke son duniya muke in utu min haradu wa in lam yutu min ha idahum yaskaduna in mutun ya baka shine naka in ya hana ka komin shan sa ba naka bane wannan munafurci ne masifa ce a cikin al'umma wallahi duk mutumin kirki ba zai so wani a cikin a harkar shugabanci ba sai wanda yake ganin shine nagari kuma in kana da kirki ganin da kake nagari a ɓoye ne gaibi ne baka sani ba Allah ne ya sani ka faɗa ka ce ya Allah inna wa fitina ne al'umma Allah karka bashi mulki ka je ka yi irin wannan addu'a kai ba ka je ka yi ni ma na je na yi su ma su je su duk mu haɗu mu yi wannan addu'a idan mun yi da zuciya mai kyau halin da ƙasar nan take ciki duk wanda ya san halin da ake ciki a wannan ƙasar wallahi harkar shugabanci zai tada hankalinsa mummunan nufi ake shirya wa talakawan ƙasar nan ya wuce duk inda kake zamani ya wuce yanzu ina zakin wancan kana zakin wancan kana zakin wancan ya kai ne mu haɗa kai mu yi ta yin addu'a Allah ko ina mai kyau yake Allah ka kawo mana shi amma sakarci yan siyasa ba za su bari a zauna lafiya ba sai sun hada dan gida ɗaya da gida ɗaya malami da malami uwa da uba ɗa da ɗa sai an hada an yi ta rigima saboda haka shine suke cin riba kuma kai da kake yabon su gobe in baka yabe su ba zagin ka za su wayannan kasaman yan siyasan masu kirkin mutum nawa ne yan kaɗan ne biyan bukatun suke so su yi da kai karka kuskura ka tsaya ka zubar da imaninka ka rasa lahirarka akan duniya tamanin kalilan da ba ta da amfani mu yi addu'a ya yan uwa Allah yana gani mu kaskantar da kai mu yi kuka mu karanta Qur'ani halin da wuce ci a wannan kasan ya wuce duk inda kake tsammani duk wanda ya san halin da kasan nan take ciki wallahi tallahi bacci ma sai ya sai ya sha magani in bai isa ba muna maganar good governance muna maganar good leaders muna maganar leadership mai kyau amma an zo an sa mana hayaniya a jiki Allah ka kawo mana shugabanni na gari ba sai wanda muka sani ba ya Allah ya Allah ba fa wanda muke sani muke gaya maka ba in mun yi haka mun yi butulci ya Allah wanda kai kasan shine mai kyau wanda ya cancanta ya ubangiji ko wayanda mun sani nan wayanda muka sani nan dukka kawar da su ya ubangiji in ba su ne alkhairi ba ka kawo mana wanda shine alkhairi a kasar mu a garin mu a jihar mu ya ubangiji wannan ita ce amana da zaka yi wa al'ummarka wanda mimbarin ba inda zan zo na tallata maka wani bane in kira maka sunan wani bane kai ma kana da naka ni ma ina da nawa dukkan mu muna da namu nan gurin kuma abu ɗaya ne ya hada mu shine qur'ani dan me yasa zan ci amanan mimbari na dan ina da nawa in zo ina tallatawa a gaban ka alhali wanda nake kushewa ma wata ubanka ne ko wanka ne ko dan uwanka ne ko kaza dinka ne menene amana ce ta mimbari nan gurin abin da Allah ya aiko ni zan ga ya muku kadai ba zan fita na je na yi ra'ayina ba yan uwa ƙasar nan tana cikin masifa tana buƙatan addu'ar ku yayin uwa muna cikin tashin hankali yayin uwa wannan ƙasar ubangiji ka zaɓa mana nagari Allah ka zaɓa mana nagari Allah ka tausaya mana nagarin sai ya zo sai ka rasa ya me ke faruwa duka wannan al'amuran ya shafe mu ya dace mu binciki kawunan mu ne a yanzu ba mu ke aibanta junan mu ba Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina yan uwa mu yi wannan addu'an muna tawassuli ga ubangiji da ayyukan mu nagari Allah ka bamu nagari ba wanda ni nake so kai kake so ba Allah ka bamu wanda zai gyara al'umman nan zai samu za a samu canjin al'umma canjin gyara a wannan al'umman ta hannunsa Allah ka bamu shi ya ubangiji Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma walli umurana khiyarana ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا قوموا إلى صلاتكم وسووا صوفكم يرحمكم الله